الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا 26 ga watan jimadal akhira shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da takwas ga watan biyu shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadus sahih wallafar babban malami a sheikh abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ji kamalin da rahamarsa yan uwa idan ba a manta ba wancan sati mun gama bayani ne akan babin da malin ya mana bayani game da sahabbai suwaye sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da falalarsu da yadda za a ma'amalance su wanda malai mana bayani masu kyau masu tsada a cikin wancan babi muna fata Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abinda muka ji a cikin wancan babi yau kuma insha Allah ta'ala zamu shiga babin da yake bayani game da al-mutaqad sahih fi ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam kikkiawan kudiri da kowanne musulmi ya kamata yayi a cikin zuciyarsa game da iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce alul baiti ko ahlul baiti da abu ɗaya ne ko a ce alul baiti wannan hamza ɗin ai mata madda asali a alif ce guda biyu ahlu ne sai aka yi ibdalin wannan ha'un sai ta koma hamza to hamza guda biyu hamzan guda biyu ce a wajen ba za a ce a alu ba sau da haka sai aka idkhalin ɗaya a cikin ɗaya sai aka shigar da ɗaya cikin ɗaya sai kasance alu sai aka yi madda alul baiti duk abin abu ɗaya suke nufi ko a ce musu ahlul baiti ko a ce alu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yan uwa abu na farko da ya kamata mu sani ka mu shiga cikin wannan babin shine da iyalan gidan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa iyalansa da suka yi zamani da shi da sahabbansa da abu ɗaya ne yan uwa babu wani bambanci galibi wasu idan aka ce alu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahaba sai su dauka wani abu ne da yake da bambanci sahabbai a gefe guda iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gefe guda wannan ba haka bane duk abu ɗaya ne su dai iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ma sahabbai ne sai dai suna da maziya suna da wani ƙarin falala da suke da ita su ne kasancewa sahabbai sannan kuma suna da alaka ta jini ta kudda kudda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu misali da zan ba mu shine kamar a ce a aikin soja ne za ga aikin soja ko akwai irin mukaminsa wani kaza ne wani lieutenant ne wani second lieutenant wani brigadier wani general haka to da brigadier general da general din da lieutenant da kaza zaka ga duk menene su duk sojoji ne ina fata an fahimta duk gaba ɗayan su suna amsa sunan soja sai dai wani yafi wani wani yafi wani kamar ɗalibai ne a jami'a za ka ji ka tarar da su a waje ɗaya su sallah a waje ɗaya su je su photocopy su ci abinci komai a waje ɗaya suke yi to amma sai ka samu wannan shi digiri program yake wannan master yake wannan kuma phd yake kaga dukkanin su ɗaliban jami'a ne amma wani ya fi wani mai aji da matsayi ko da a cikin jami'a to haka sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke dukkanin su abu ɗaya ne sai dai wani ya fi wani wani falala hatta a cikin su sahabban na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu sun fi wasu shi sa ibn hajar al'asƙalani Allah ji malam da rahama a cikin littafinsa al'isaba fi tamizi sahaba farkon littafin da ya tashi da ya raba sahabbai ɗabaƙa-ɗabaƙa kashi-kashi class-class kowanne akwai irin class ɗinsa ya fara cin daga kan waɗannan guda hudun kulafa'ur rashidina sannan aka ya gangaro zuwa ga waɗanda aka musu abashir da aljanna haka da ya to kowanne akwai irin matsayinsa da falalarsa to shi sa idan aka ce sahabbai da alul baiti kada mu taɓa kawowa cewa wani ɓangare ne guda biyu wani wasu wani wasu parties ne guda biyu da kowanne zaman kansa yake a'a dukkaninsu abu ɗaya ne ya kamata mu fahimci wannan yan uwa sannan abu na biyu idan aka ce ahlul baiti akwai mafhum na ahlul baiti inda ahli sunna wal jamaa akwai mafhum na ahlul baiti inda shi'a da inda kaji an ce ahlul baiti a wajen ahlus sunna wal jamaa tun daga kan su kansu sahabban zuwa abin da ya gangaro yanzu idan aka ce ahlul baiti abin da ake nufi su ne iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda wanda suke fara shiga su ne azwajuhu matayensa wa banatuhu da ƴaƴayensa a sannan sai malamai su ƙara da banu hashim wasu kuma su ƙara da banul muttalib in aka ce banu hashim kuma a cikin banu hashim din akwai alu aqilin akwai alu aliyin akwai alu abbasin akwai alu ja'far akwai wasu kuma suna ƙarawa da alu harith ibn abdul muttalib dan uwa ina fata an fahimta waɗannan su ake nufi da alul baiti akwai iyalan gidan sayyidina ali alul baiti ne iyalan gidan abbas ibn abdul muttalib su ma alul baiti ne duk suna cikin banu hashim iyalan gidan aqil dan uwan sayyidina ali ne shi ma alul baiti ne iyalan gidan ja'far su ma suna cikin alul bait al harith ibn abdul muttalib shi ma iyalansa suna cikin alul baiti sannan matayensa da kuma ƴaƴayensa waɗannan idan aka tattara su gaba ɗaya su ne hukuncin ahlul baiti yake tabbata akan su su ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu cin sadaka sannan kuma ya ba wa al'umman musulmi umarni da su ba su daraja da mutunci na musamman ulla as'alukum alaihi min ajabin illa mawaddata bil qurba haka Allah maɗaukakin sarki ce da annabi tsira da mutunci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa ba wani abu yake nema a wajen mu a sakamakon wannan addini da ya isan mana da shi ba illa al mawaddata bil qurba babban abin da yake so shine a so iyalan gidansa makusantansa a mutunta su a girmama su kun ga suna da wani a matsayi na musamman a zuciyar kowanne musulmi da Allah madaukakin sarki ce mu ba su to su suke da irin waɗannan falaloli da daraja da mutunci da da sauransu duk sun shafa waɗannan sahabbai gaba duk sun shafa waɗannan a ajujuwa da lissafa gaba ɗaya su kuma in shi'a idan aka ce ahlul baiti a wajen su abinda suke nufi su ne sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda amin nana Fatima yar gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gare shi Allah ya kara mata yarda da ƴaƴansu Al-Hasan da Al-Husayn sai wanda suka biyo tsatsan Al-Husayn su kadai ne Ahlul Baiti duk wanda ba su ba baya shiga cikin Ahlul Baiti yan uwa ana fata mun fahimci wannan wannan sune Ahlul Baiti a wajen insha idan kuka sun ce Ahlul Baiti ai mu masu bin iyalan gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne to duk wanda wanda na ambata a baya fa sun cire su matayensa ba sa ciki ku fahimta hatta ayyan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su Zainab su Ruqayya su Ummu Kulthum su Ibrahim su Abdul su Abdullahi dukkanin su ba sa sa ciki fa yan uwa ko kun taba ji wani dan shi yana bayanin Ahlul Bait ya sako ɗaya daga cikin waɗannan wa suke ambata nana Fatima sayyidina Ali Hassan da Usaini Hassan din ma za ku ji kawai dan raba shi ake Usaini duk duk wanda suke ambata a matsayin Ahlul Bait ya fito ne daga tsadan sayyidina Husaini duk wannan limaman nasu guda 12 12 da ake ce musu shi'a isna ashariya din nan to limaman su guda 12 nan babu guda ɗaya da ya fito daga tsadan sayyidina Hasan dukkanin su tsadan sayyidina Husaini suka fito ina fata an fahimta to me yasa suka ce ahlul bait su kadai ne waɗannan su kadai ne waɗannan suka ce zamu zo mu ji ayar a gaba insha Allah ta'ala suka ce saboda lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar ayar innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera akwai hadisi ingantacce da ya tabbata wanda in shi suna ji da hadisi mai suna hadisul kisa hadisul kisa al-kisa ma yafi kenan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a dakin ummu salama Allah ya kara mata yarda ya kirawo nana fatima da sayyidina ali dan abi talib da ƴaƴansu hassan da usaini sai lullube su a cikin bargo sai ya ce Allahumma ha'ulai ahlul baiti fa azhib anhum ar-rijsa wa fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheeran ya ubangiji waɗannan iyalan gidana ne ka tafi musu da kazanta ka tsarkake su tsarkakewa ummu salama tana wajen sai ta ce ya rasulullah ni ma ina tare da ku sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ai anti ala khairi ke kina kan alkhairi na musamman kina kan alkhairi na musamman to sai yan shi'a suka ce ai duk wanda baya cikin bargon nan ba alul baiti bane ina fata fahimta suka ce duk wanda baya cikin bargon nan ba alul baiti bane saboda haka ai ta musu da su a ce matan annabi iyalan gidansa ne su ce wallahi ba su yadda ba saboda ba sa cikin bargon nan to malama ahlus sunna da suka tashi ba su amsa sai suka ce to tunda kun ce iya wanda yake cikin bargo su kadai ne alul baiti to ai duk ƴaƴan Husainu wannan limamin guda goma sha hudu su Baqir su abin nan sauran duk limaman su gaba daya babu ɗaya da ke cikin bargon su aka suka shiga cikin alul baiti ina fata fahimta ba ɗaya daga cikin su shi ma da ke cikin bargon mutum ne a cikin bargon mutum hudu ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen biyar sauran da kuka sa a ciki su waye sa su a ciki babu saboda wannan ayar yan uwa kamar yadda zamu zo mu ji da suke kawo hujja da ita a matsayin takaice ko kayyade alal baiti dukkaninta daga farkonta zuwa nan inda suka yanko zuwa ci gabanta duk tana bayani akan matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun daga kan ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhir fa inna Allah 'adil lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa an-nabiyya man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhifan kana kana dhalika 'ala Allah yasira wa man yaqnutu minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'malu salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa amma in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله وانا دك أكن وأكي بياني ما تن النبي يا نساء النبي سأل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا كما سيتشغب دباتا النبي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن min ayatin lahi hikma inna allaha kana latifan khabira to amma sai suka dauke farkon suka cire karshen sai suka dauki tsake suka ce ai iya waɗannan kawai ake nufi akan matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah yake ta bayani ya kuma tan annabi ya kuma tan annabi ya kuma to da aka zo daidai nan wajen saboda za a yi bayani akan ahlul bait ahlul bait kuma ba iya matan annabi bane kadai wasu sun shigo ba haka bane ayyansa ba sa ciki matansa ba su abin nan sassayar na albasa ciki duk sun shiga ciki ka'idar larabci kuma shine idan za a ambaci abu a cikin yuma a cikin taro ana amfani da damiri ne na muzakkar na namiji in za a ce ku yi abu kaza ana nufin maza da mata sai a kawo damiri ne namiji ba na mace ba yanzu duk alqur'ani da Allah madaukakin sarki ce aqimus salata wannan damiri na waye jama'atul dhukur ba haka bane ku tsaye da sallah ku maza amma mata sun shiga ciki ko ba su shiga ba sun shiga amma duk inda aka kawo damiri na mata kuma maza ba sa shiga ciki shine kaida a larabci to sai Allah madaukakin sarki yace da ya tashi shigo da albaiti sai yace inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankumur rijsa Allah yana nufin ya tafiyar muku da kazanta ne ku ahlul baiti wa yutahhirakum ya kuma tsarkake ku ku suwa ku taron maza da matan ahlul baiti gaba ɗayan wanda matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su za su fara shiga ciki tunda akan su ake bayani ina fatan fahimta yan duk malaman duk malaman masu fahimta addini abinda suka suka dauka kenan to amma su suka ce ina matan annabi ba sa cikin ahlul bait na Aisha na na Khadija na na Zainab duk matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaishe ne duk gaba ɗaya suka tattara suka fitar da su daga cikin ahlul bait wanda alqur'ani cike yake da bayanin cewa matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi matan mutum su suke fara shiga cikin albati yanzu maga makarantu aya a cikin sallah falamma qaba musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu qala li ahlihi Allah madaukakin sarki ce lokacin da annabi musa daga shi sai matarsa a lokacin ya taho da auren matarsa zai je koma garin misra sai hango wuta ƙala li ahlihi sai ce da iyalansa an kutu zauna a nan wajen inni anastu naran ga wuta can na hango bari in je in dan samu mana abin da zamu dan gasa jikin mu kuma ga haske sai Allah ya ce qala li ahlihi da iyalinsa shi kadai ne daga shi sai matarsa babu mai aya a lokacin bare a ce shi da iyayensa ne amma sai Allah ya ce li ahlihi da iyalansa amma sai ka ce iyali ba sa ciki haka lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam mala'iku suka zo masa za su masa albishir zai samu da lokacin matarsa ta kai shekaru da yawa babu da Allah madaukakin sarki ba mu labari cewa a lokacin da suka bata labari sai ta yi mamaki cewa yanzu kamar ni zan haihu Allah maɗaukin sarki ce mala'iku suka ce mata ta'ajabina min amrillah yanzu kina mamaki ne game da al'amarin Allah maɗaukin sarki dan kin tsufa Allah ba zai iya baki haihuwa ba sai Allah maɗaukin sarki ce me rahmatullahi wa barakatuhu alaikum me ahlal bait wai ahlal bait a lokacin mata annabi Ibrahim ce ita kadai a lokacin aka ce mata alwala lokacin mata da ba ita kadai ce aka ce mata ahlal bait ahlal bait iyalan gida to amma saboda Allah duk wannan nassi da alkur'ani ya zo da shi sai a ce wai mata ba sa ciki na taɓa jin wata munazara da ake ilmiya da wani ɗan shi'a ya ce ai wannan bayani da alkur'ani yake cewa mata yi sun shiga alul baiti da aka kama masa waɗannan abin sai ya ce ai wai wai wai alugga ake nufi wai alugga kowa alul baiti ne to amma amma islahi ne wai iya waɗanda su ne alul baiti wanda idan ka bi shi ka ce masa iya waɗannan da ka ce su ne alul baiti to sauran kuma da kuka sa su kuma waye shigar da su su Jafaru Sadiq waye shigar da su ciki ba sai ke shigar maka da kuɗi daga ciki ba saboda babu nasi da ya ce wa suwana albaiti ne a ciki inda irin wannan nasi zai kawo wanda suke cikin kisa din nan su su hudu ne kadai so da yan uwa in aka ce albaiti mu fahimci cewa mata yan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duka suna ciki ya'yan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya sun tsunduma ciki sannan iyalan sayyidina ali iyalan sayyidina abbas duk sun shiga ciki yanzu ko da ana bayan albayti kuna ji ana sasu abdullahi dan abbas ne ba kwa ji ana sasu wanda shi shi ma kuma ɗaya daga cikin albayti yanzu akwai ja'far ibn abi talib wanda aka shi yakin mutata wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ga wani nan an bashi tuta ga wani nan an bashi tuta ana wannan yakin aka shi shi dan uwan sayyidina ali ne yayin sayyidina ali ne ja'far yadda alakar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke da shi da sayyidina ali shi ma irin da suke da shi bambanci kaushi sayyidina ali ya auri ɗan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na Fatima amma yadda yake kaninsa shi ma haka yake kaninsa amma kuna ji ana sa ƴaƴansa a cikin a cikin ahlul baiti haka nan aqil shi ma ahlul baiti ne amma ba a sa shi a jiki saboda haka ƴan uwa wata irin aqida ce da aka shigo da ita kawai ake so a nuna maka cewa wani yaƙi ne wani rashin fahimta ce wani gumurzu ne tsakanin sabai da alulbaiti saboda haka sai ka zaɓa fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir abinda suke so kawai a nuna kenan dole ne sai ka zaɓa duk wanda yake tare da sahabbai sai su ce to baya tare da alulbaiti su kuma da suke tare da alulbaiti kamar yadda suke faɗa ala haddi za'amihim to sai su ce ba sa tare da sahabbai shi sa ku ga abin da suke dauka amma mu ahlus sunna da sahabbai da ahlul baiti duk ɗaya ne din namu ne muna san su muna mutunta su muna girma su gaba ɗayan su la nufarriqu baina ahadin minhu ba wani wanda muke bambance a cikin su dukkanin su ɗaya ne sai dai su ahlul baiti kamar yadda muke bayani suna da wata ƙarin falala da mutuntawa saboda kusancin su da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa Allah ya samu dace malai cewa min aqaid ahli sunnati wal jamaa daga cikin aqidu na ahlus sunna wal jamaa mahabbatu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam shine dole ne mu so iyalan gidan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa ma'rifatu fadlihim sannan mu san falalarsu wa sharafihim da girmansu amalan bi wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam domin aiki da wasiyar da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya mana yawma ghadiru khummin a ranar da aka yi ghadiru khum wato wannan ghadiru khum din naji ‘yan uwa sun sha jin kalmar a bakin ko dai malamai ko kuma bakin ‘yan shi'a idan suna hulɗa da su don shi gadiyar hum ɗin babu wani hadisi da ‘yan shi'a suke mutunta shi suke ji da shi kama wannan hadisi na gadiyar hum so da sun ci hadisi ne da a wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wa duniya cewa idan ya mutu ga wanda zai gaje shi ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce a yau annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bayani akan cewa lallai annabi ya bayyana mutane a lokacin suka ce an yi a hajjin bankwana kun san hajjin bankwana ko yadda ya tattara mutane kowa ya zo hajjin bankwana a cikin musulmi kowa baya so hajjin bankwana da annabi ya ya kwace masa saboda an tara musulmi da yawa hadisin ingantacce ne imam muslim ya rawaito shi da sauran malamai to amma sai suka ƙara abubuwa suka cakula abubuwan suka gauraya abubuwan suka lalata abubuwan gaba ɗaya suka ce wai lokacin da aka yi wancan hajji na bankwana sai da aka taho aka zo daidai juhufa inda nan cimar raba alazai kowanne alaji a duniya a lokacin yan iraki za su iraki yan misira za su yi misira yan sham za su yi sham yan kaza za su yi kaza a nan ake rabuwa saboda haka duk mutanen da suka aiki hajjin musulmi a lokacin suna nan sai mala'ika jibril ya sauko Allah ya turo shi ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafa'al fa ma ballagta risalata ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka umarce ka ka isar daga ubangijinka idan ba baka isar da wannan abin ba to baka isar da sakon manzancinka ba wallahu ya asmukum min nas wannan sahaban da kake da kake jin tsoro za su maka tawaye Allah zai kare ka daga sharru su suka ce Allah ya turo annabi anan aka sauka da wannan ayar annabi ya dan yi tarbibi anya ku kamar ya faɗa ai yana jin tsoro kada a masa boye a masa bore mala'ika jibril ya ƙara zuwa ya ga masa sai da ya ga masa sau uku a ra'ukun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tara mutane gaba daya tattara su duka yace kowa ya tsaya sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka dan dora masa abu mai dan tudu ya hau shine musu wannan abun nan ya ku mutane ku sani kaza da kaza har zuwa inda yace musu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu اللهم والي من والاه وعاد من عاداه اللهم انصر من نصره واخذل من خذله اللهم أدر الحق حيث دار ألا فليبلغ الشاهد الغائب annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa haka ya ce to duk wanda na kasance ni shugabansa ne daga yanzu idan babu ni sai na ali shine shugabansa na naɗa shi suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai ne naɗin sai na ali anan wajen yana gama faɗin wannan ayar sai mala'ika jibril ya sauko sai ya ce to al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan addini ya cika tunda an naɗa sabon shugaba ina fata an fahimta wannan ba akan akan harshen in shiya annahi kai to muku ne ba akan abin da suke suka rubuta cikin littafin su shikenan addini ya cika a lokacin sai yadda almutane suka zo suka taime tafa suka ce wanda ɗaya daga cikin wanda suka fara zuwa suna tafa masa ne masa barna akwai sayyidina Umar to bayan kuma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya rasu sai sabai suka canza abin suka marɗe suka ce ina ai ba za ta yi ba yanzu abin kawai shura ne shawara za a ga su waye kamata a sa suka murɗe wa sayyidina ali kamar yadda ake murɗe zaɓe a Najeriya suka murɗe masa suka ba sayyidina Abubakar haka suka faɗa shi sa wannan hadisin akwai idi suke mai suna har yanzu a duniya ana idin gadir ba sani ba ko su daga cikin uwa za su gani masu dan kallon tashoshin laraba za su ga ana wannan abu duk ranar 28 ina ji 18 ne ga watan abin nan wannan watan babbar sallah watan babbar sallah suna yin wannan idi idi ne da suke ji da shi kamar yadda ka san muna yin idin karamar sallah haka suke wannan idin idin ghadir kuma shine idin da suke murnar zagayewar ranar da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana da sayyidina ala matsayin imami a matsayin wanda zai mulki duniya amma yan uwa hadisin kwata kwata ba haka yake ba kamar yadda yazo hadisi ne na Zaid bin Alqab kamar yadda zamu zo mu karanta shi mu ji shi haythu hamidallah a wannan rana ta gadir kum shi gadir kum din waje ne guri ne da yake tsakanin makka da madina amma ya fi kusanci zuwa gar makka haifu hamidallah yayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gode wa Allah madaukakin sarki wa afna alaihi ya yaba Allah madaukakin sarki wa wa'aza ya yi mutane wa'azi wa zakara ya kuma fadakar da su sun maƙala sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce amma bayan haka ala ayyuhan nas ya ku mutane fa inna ma ana basharun ku sani cewa ni mutum ne yushiku an ya atiya rasulu rabbi fa ujib yace ya kusata manzan ubangiji na yazo mu mala'ika mutuwa kenan kuma na amsa na bishi wa ana tarikum fikum thaqalaini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na bar muku wasu abubuwa masu nauyi guda biyu awwaluhuma na farkon su kitabullah shine littafin Allah madaukakin sarki alqur'ani kenan fihi alhuda wan nur a cikin sa akwai shari'a akwai haske fa khudhu bi kitabillahi ku riƙe littafin Allah stamsaku bihi kuma kalkale shi fa haffa ala kitabillahi wa raghaba fihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar ya fadakar ya ja hankalin mutane game da riko da littafin Allah madaukakin sarki thumma qala sannan sai ya ce wa ahlu baiti sannan ina muku wasiya game da iyalan gidana game da ma'abota kusanci na udhakirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana ku kula min da iyalan gidana udhakirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana udhakirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana annabi tsira da amince tsara tabbata a gare sai da faɗa sabai har sau uku cewa ku kula da iyalan gidana kada bayan baya bayan bani a ringa daukar su a matsayin karan bara ana musu abin da bai kamata ba ƴan uwa ko kun san abin da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hudu bar babban dalili shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga garin Madina zai zo garin Makka domin yin hajjin bankwana shekara ta goma bayan hijira ya tura sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda da wasu daga cikin sahabbai daga cikin su akwai Khalid dan Walid da su Jundub da sauransu zuwa garin Yaman aje a karbo khumusi na ganima a lokacin sayyidina Ali shine jagora a matsayin shugaba to bayan an je an karɓo wannan abin da aka karɓo akwai kayayyaki akwai abubuwan hawa akwai abubuwa dai da sauransu aka karɓo sayyidina ali ya wuto garin maka zai zo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su yi aikin hajji tare shi sa shi sayyidina ali da ya tashi yin ihramin sa kawai da ya tashi sai ya ce ya ubangiji nayi ihrami da irin aikin hajjin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ihrami da shi saboda ba tare suka to bai san irin aikin hajjin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ihrami da shi ba ko irani ne ko ifradi ne ko tamati bai sani ba kawai sai ce irin wanda annabi ya rasulullahi ne ma nayi to abin da ya faru an samu dan sabani kamar yadda na faɗa satin da ya gabata sabani ko ina ana samun shi tsakanin sayyidina ala matsayin sa na jagora da sauran sabon da suke tare da shi su ma wasu daga ciki ba gaba ɗaya ba wasu sun fahimce shi wata ruwaya ta ce abin da ya faru akwai wata sadaka akwai wata sadaka ko ka ce baiwa da sayyidina ali ya ɗauka a cikin bayan da aka tora su sai sadaka da ita to wasu daga cikin sabai sai abin bai musu daɗi ba dan me zai dausa daka je sa daka da ita mu ma ai muna bukata irin wannan abubuwan da irin da wannan maganganun kamar yadda ka san ko ina ana yin irin su suka ce su ba sai da dan me za irin wannan abu daga cikin su akwai jindub da yaje sai ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari ya ce rasulullahi ga abin da sayyidina ali man annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kalle shi ya ce atabghidu atabghidu aliyan yanzu kana jin haushin abin da sayyidina ali ya ce kwarai da gaskiya rasulullahi ban ji daɗi ba ba ba munafinci sai annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ya ce to ai yana da fiye da haka a cikin khumusi da shari'a ta raba ta bashi a matsayin sa na makusanci da ahlul baiti ina fata an fahimta wata ruwaya kuma ta ce a sahabbai sun nemi su hau waɗannan dabbobi da aka taho da su domin su rage wa kansu zangon tafiya saboda akwai nisa kuma ga gajiya ga rana sai da alicewa wanda ya sai hau to shine abin da ya da suka zo sai ta surutu hazan sun ya dawo kunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sayyidina al-albayti ne ko ba al-albayti bane al-albayti ne to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaga har an dawo an taho ana ta bayanin kuma a lokacin kowa ya watse daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai wanda za su tafi tare da shi zuwa garin Madina su kadai suka rage annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaga har yanzu wannan magana ba ta wuce ba sabai suna dan tattauna ta to shine sai ya dakatar da su sai ya ga musu wannan magana ya ga musu cewa udhakirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah ku kiyaye Allah madaukakin sarki ku kula min da iyalan gidana kada ku rinka musu kaza da kaza wannan shine abin da ya faru yan uwa wata ruwaya ta ƙara da wasu daga cikin malamai sun inganta ta wasu kuma sun ba'afa ta ruwaya da take cewa Allahumma wali man walahu wa adi man adahu a abin nan Allahumma man kuntu maulahu fa ali maulahu wanda duk na kasance masoyinsa majibancinsa to ya so sayyidina ali kasance sayyidina ali masoyinsa ne abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa wannan kalmar man wala hudu sai suka ce wanda din na kasance shugabansa to sayyidina ali ma ya kasance shine shugabansa ina ba ta fahimta yan uwa sai malamai suka ce to ya za ku da da Allah madaukakin sarki ya ce a a cikin suratul tahrim Allah madaukakin sarki na bayani game da mata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya ce fa in cikin sautin tahrim ina an ramu ne a sarabbuhu in tsallaka kunna ayyubu lahu azwadan khairan min kunna muslimati ba wannan ayar ba take bayani akan cewa Allah madaukakin sarki shine maulansa da Jibril wa salihul mu'minin wa la salihul mu'minin wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina to idan kun ce can abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi shine sayyidina ali dan abi talib wanda annabi ya kasance shugabansa shi ma ya kasance shugabansa don kuma yana fassara aya tunda maula anan shine maula a ce Allah madaukakin sarki ce Allah madaukakin sarki shine majibincin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan mala'ika jibril shine majibincin sannan da sauran shugabannin dukkanin salihan mu'mini su ma majibinta ne ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kun ce abinda ake nufi a nan wajen shine shugabanci to abinda Allah ke cewa Allah shine shugaban annabi mala'ika jibril shine shugaban annabi shugabannin mu'minin shine sune shugabannin annabi wannan ayat yan uwa hankali zai dauke ta saboda ka abinda ake nufi da maula ana shine majibinci masoyi idan ma nasin ya tabbata wasu kuma suka kara da Allahumma wali man walahu wa adi man duk dukkanin lafazin koda sun tabbata ba sa nuna shugabanci ake nufi amma saboda yan shi'a kun ga su koda yaushe su suke su birkita addinin su kawo rikici da rashin zaman lafiya a ciki sai suka ce ai Allah annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe na sayyidina Ali saboda haka an kwace masa an yi kaza an yi kaza da sauransu kuma sayyidina Ali yana ɗaya daga cikin wanda suka yi wa sayyidina Abubakar mubaya'a yawa sayyidina Umar mubaya'a yawa sayyidina Uthman mubaya'a ba bai ja da, da ko ɗaya daga ciki ko ɗaya daga ciki bai ja da su saboda haka ƴan uwa mu fahimci cewa dukkan waɗannan abubuwan da ake faɗa wallahi ba su da haƙiƙa a cikin addinin musulunci abubuwa ne da aka kawo su aka zawwara su aka lalata su domin a shigo da su cikin addinin musulunci a nuna cewa tsakanin alal baiti da sabai akwai rigima wanda abin ba haka yake bane wanda alhamdulillah addinin musulunci yanzu ƴan uwa musulmi sun fahimci yadda yake da an gano waɗansu abubuwan ƙarerayi ne da yawa in dai banda waɗanda kansu ya riga ya kulle da wanda ake zuwa a yaudara ko abin da ya kama da haka duk in dai mutum yana zama a gaban malamai karatu ya san abin ba haka yake bane Allah subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu ƴan uwa sai mu dakata ana insha Allah ta'ala gobe sai mu karasa babin yau mukaddima da muke ta dan simi na lokaci saboda haka sai ayi afwa gobe insha Allah ta'ala sai mu karasa babin Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته